نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا عجمة الشيء احضري لنا بهذا المحضر والسعد فيه بنظرة تاتي لنا بالظفر باي الله وسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake raya mu zuwa wannan rana mai albarka a yau muna ranar laraba ne wannan rana muna wato biyar ga watan hudu miladiya na annabi isa dubu biyu da ashirin da uku wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan ramadan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu to ainihin za mu ci gaba da karatu a inda muka tsaya jiya mun tsaya cikin suratul al'ali kuma yau ma a nan za mu tashi insha Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد مع الذكر مع القوم الظالمين نعم وكذب به قومك وكذب به قومك هو الحق ولست عليكم بوكيل لكل نبع مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين ينفضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى ينفضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين آه أجيها وقال صلى الله عليه وسلم ya roƙi Allah akan waɗannan bala'o'i da Allah ya magana da yake hul qadiru ala ayyam atalaikum azaban min fawqikum wa min tahti arjulikum aw yarbitakum shi'a wa yudiqa ba'dakum ba'sa ba'd wannan wannan wannan abu da Allah yake zai zai saki azaba ta sama ko ta ƙasa ko kuma ya haɗa ku da juna ku da kanku bala'in ku ya zama tsakaninku da junanku wata rana a wani hadisi na ma'azu bin jabali kamar da ya zuwa cikin ibn kafir shi ma'azu bin jabali yake ya ja samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya same shi yana sallah sai ya bi shi ya ga sallan nan ya dade kwarai da gaske to da ya gama shi ne yake tambaya ya rasulullah wannan sallah wace irin sallah ce sai ce sallah ce wadda take ragabatan wa rahaba wato ta kwaɗayi da kuma tsoro domin Allah ya ce zai sako azaba ta sama na roƙi Allah ya ɗauke ya ce ko kuma ta ƙasan ku shi ma na roƙa ya ɗauke an ba ni biyu a cikin wannan sallah na an ba da abu biyu abu ɗaya ne ba a ba ni ba wato wani jika ba dukun ba ta ba ne din nan eh shi ba bani ba eh fa wala ni ha Allah ya hada wannan ba bani ba ashe kaga idan sultanin uluhiyya ya zartar da hukunci to sai dai fara'idi ne eh shi ne aka ce cikin cikin annabawa mursalai babu masu daraja guda uku na farko annabi Muhammad na biyu annabi Ibrahim al-Khalil da shi manzo Allah habibu ne habibul lahi shi kuma Ibrahim khalilu khalilur rahman ko kuma khalilul lahi wa takallallahu Ibrahim khalila sannan sai annabi Musa wa kallama Allah Musa taklima waɗannan su ne masu daraja a cikin annaba duka ba masu daraja to amma sai gashi Allah ya ne zai halakar da mutanen annabi Lutu annabi Ibrahim ya ne ne ya ceto sai Allah ya ce tutu tutu ya Ibrahim arid an hada kau da kanka daga bari wannan innahu qad jaa amru rabbik lalle lamarin ubangiji ta yarda ya zo azaba ta riga ta zo ya hakuri kawai ba za ta juya ba to kaga wannan shewa ce wannan ya fawo shi da Khalil Halilu shekarsa bai amfanar ba anan saboda sultanin uluhiyya ta zartar sannan annabi Musa shi ma da bakanin arabi jahiliya ce lokacin da laraba suke cikin zamanin jahiliyar su la ya'rifu ilaha wa la rasula ba su san Allah ba bare wani manzo wa kanu qatilu bani isra'il su lokacin laraba suna yaki da bani isra'ila su kuma bani isra'ila fi dalika zaman muslimuna a lokacin su bani isra'ila su kuma wani zamani musulmai ne wa haula al kufar wadanda kafirai bi jahiliya ta cikin jahiliya su lakin fihi man huwa jaddu an gane bil mustafa sai dai cikin su akwai kakan manzon Allah a cikin larabawa saboda haka arada Musa ya dawo ala haula al arab sai Musa ya ne zai ma zai ma larabawa na addu'a baki da duk halaka su فضل جرى شاكا من آلاء من الحرام أنه لا يرى ولا يأتي كان يسجي مصر أكل من آلاء لأن أمشي كما يقول أشكين جانو الكبير لإمام الشيوعي لما بلغ ولد بعد بن عدنان أربعين رجلا وقعوا على عسكر موسى كان لوكة الشيء wato ma'adda bin adna ya haifi ƴaƴa kaman guda arba'in ne to a cikin su akwai wanda suka zama cikin askarawan Allah Musa farsa buhu fada alayhi Musa an gane waɗanda kuma suka ce da su bi Musa sai ne zai musu addu'a kana yace ya rabbi haula wa rabbi ma'addi kada azaru alayya ma'askari waɗannan ƴaƴan adana din nan suna kawo hari ga askarawa na Allah eh yana so zai musu addu'a ƴaƴan ma'addi ma'addi kan adana fa'awa Allahu ilayhi sai Allah ya ce mishi ya Musa la tada alaihi kada kai masa addu'a fa inna minhum nabiyyun ummi a cikin su ne za a samu annabi ummi din nan karka take kai addu'a to dalili ce da mai Musa su kare uluhiyya ta na addu'a haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam fadala sallallahu alaihi wa sallam shi da kanka lamma qala da Allah ya ce auyar bikakum shi'a ويزيد بعضكم بعض ذلك قال اللهم اني اعوذ بوجهك قال في الله تجف القلم لا من اجل ذلك يا الله شيء لا اي عندما دول ذا اترقى وصول حين قلبي بلائك قوم سيوم كتزمت اكامل انظر سواء قدي كيف تصرف الآية يا يا مشي بيان آيوي الدالة masu nuni ala kudrati na bisa kudurar mu da Allah ya tsahuna don su fahimta wannan da wadda hibaru ya rasulullah mutanen ka sun kare ka alqur'ani alhali wa huwa alhaq shi alqur'ani gaskiya ne kun ka ga wannan rasu alaikum bi wakili ni ba wakili bane ba ai ko da zama wakili da yake wakili samu ku akan sai kun yi ba da ba a bi da bare ni ba mai tilin sa muku imani da sai kun imani dole ba o jalikum ballan salami in saka muku a'a inna ma ana munzir ni mai gargadi ne kawai wa amrukum ila Allah lamarin ku yana zuwa ira wajen Allah an ce wannan aya ta sauka ne kamar al'amur da ke tani kafin ayi umarni da yaki ne li kulli nabiyin mustaqar Allah ya ce kowane labari yana da lokacinsa yana da matabbatarsa wakati ya kaufi kowane labari akwai lokacin da zai tabbata saboda ta alamu da sanu za ku gani in lokacin ya zo za ku sani saboda haka azaba ma da suke cewa in annabin gaskiya ya gwada azaba Allah ya ce a kyale su li kulli naba'in mustaqar fasafa ta alamu wa idza ra'aita alladhina yahuduna fi ayatina idan kaga waɗanda suke kutsawa a cikin ayoyin da alqur'ani bil istihza'i da izgili fa'arin anhum kauda kai daga barin su ya rasulullah la tujali su karka zauna da su wanda ke izgili ga qur'ani karka zauna da shi eh hatta ya hulu biya cikin dare wato hamshe sun kutsa a cikin wani zance ba na izgili ga qur'ani ba in ka suna wani zance daban ba na izgili ga qur'ani ba to sai sai ka zauna da shi wai ma yace laka shaytanu idan shaytan ya mantar da kai haka laka ala nisyani faqa tabahu shaytan ya mantar da kai sai ka je ka zauna tare da su to Allah yace wannan an yaji fala ta kaukar da ƙara zama ba da zikira bayan ka tuna idan to da karda ba ta karuwa in dai ka tuna to karka ƙara zama tare da su ma alqawl zalim ta da mutane azzalimai wa qala almuslimuna in qulna كلما هادوا فلن نتبع على جنس الرجل وأن ندوب وي su musulmai sai suka ce idan muka zauna wato kullama hannu duk lokacin da suka kusa cikin wannan zantuka nasu halan nan ta iya amna jalika ba mu da iko mu zauna cikin masallaci ya zato ko mu je mu jawabi dole muna tare da su sai Allah ya ce to wa ma halal ladina yattaquna min hisabi bi shay wato an gane wa ma ana da zai ta kudu ne ne hisabin ne shi wani abu daga cikin hisabi bai zama Allah da zai ta kudu wanda shi tsoron Allah wato hisabin waɗancan da ke kutsawa cikin injini da Qur'ani to hisabin su ba shi da waɗanda ke jin tsoron Allah idan ga da sun dan sun zauna tare da su lakin ولكن الذكرى سيدي وتوحدي لأكي قرقائي تذكرة الله ومرئذته la'allahu yattaquna dan su kiyaye kutsawa daga cikin wannan zantuka na izgili da Qur'an eh kuma har yau har gobe da inda kaga majalisa shamba ba zikirin Allah ake ba ba shamba bace ta zikiri ba shamba bace ka asha shayi a sha a taya ai zikirin Allah a shamba ce ta a rika zagin mutane wani ya wuce zagai wani ya wuce zagai ko kuma a rika kawo maganganu marasa kyau to ka kiyaye wannan shamba din ba wurin zaman ka bane saboda fataku bika da talata shi banda da zai zalla gobin kun idan kika da kare ne wannan sai ka haɗe baki da to da haka ba a zama eh in ka zo na cikin mutane ko kuma kaje ana zage na wasu bangare ne suna zage wasu bangare karka ba daga ko da kai ba kai zagin ba kai zaman ka a cikin siyasa ka yarda da abin da ake yi zaman da ba kai da zaka da na ba ka dole ba saboda haka akwai haɗari kwarai da yamma za na ce shibabul muslimi usukun zagin musulmi ba ga kanci a zauna ake zagin musulmi kai ko kafiri ba ce ka zage ba wala ta sabana ladina yad'una min dunillahi da zai faru sai subullaha adawan da zai wanda suke bauta ma wani abu ba Allah ba kar ku zage su to kana zagin kafiri shi ba zai zaga Allah to in ka in ka in in ya zagi Allah wai zagi Allah na yara ko haka yaro ya ce yaro ubanka sai ta ni ba ramawa ka zagi ubanka ya ga gaskiya ne kware kuwa in wani ya zagi wani bai rama ba to shi ya zagi nan shi to sai haka in ka zagi kafiri shi sitarar sai zagi Allah to ka kuma kai ka zagi Allah shi to shi yasa Allah ya ce ko kafiri kar ka zaga bare musulmi mai sallah to zaki musulmi sallah ko ba kanci ne yakin sakau kafirci wa qitaluhu kufrun ko inji annabi to da ka ake yi tamba tamba inda ake zama ana ana zagi mutane ake yi wannan tamba kar ka zauna gida kai bacci ba ko da ba za ka karatu qur'ani ba ba za ka istighfari ba ba za ka komai ba to zauna kai ta kai ta bacci a shi da ka ya nuka je tamba da za a zagi mutane tare da kai Allah ya kiyaye na'am
وذر الذين وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أفسدوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون نعم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة في الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أرسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون آه الله سبحانه وتعالى يقول وذر الذين اتخذوا دينهم يا رسول الله kamar kamar waɗanda suke rikon addininsu na ibon wasa wala hawan da wargi alladhi kallafu addinin da aka kallafa musu an gane sun rika addinin wasa da injili wato da wargi yace za a bi suna injili cikin addininsu Allah ya ce wa annabi karka zauna da waɗannan basu wa garar hum la yatid dunya rayuwar duniya ta ruɗe su fala ta tarin lahu karka bijira gare su kauda kai daga barin su ya rasulullah shi ma wannan qallal amri bil qitali ne kafin umarni da ayyaki wa zakkir kai gargadi bihi da alqur'ani an tumsala nafsu an tumsala nafsu da ne kada rai ta miƙu zuwa ga halaka kai gargadi ya rasulullah don kada rai ta miƙu zuwa ga halaka an tuslima nafsin ila al-haram bima kasabat dalilin abu da ta aikata laysa laha min dunillahi waliyun wani mataimaki ba shi gare sa wanda ba Allah ba wala shafi'un ba wani mai ceto ya zama Allah azab wanda zai hana a yi mata azaba din wa in ta adil kullu adilin da za ka yi fansa dukkan fansa ka fi da kullu shida ka yi fansa dukkan fansa la yukhad minha ba za a karba ba ulaika alladhina usilu bima kasabu wadannan sune wadanda wato ainihin suka wato aka liƙa rayukansu zuwa ga halaka dalilin abin da suka aikata an gane aka miƙa rayukansu zuwa ga azaba dalilin abin da suka aikata kaga ta hanci ayi gargadi an tumsala nasu to nan kawo sun riga sun fada ulaiikal ladina ursilu bima kasabu su ne wanda aka miƙa rayukansu zuwa ga azaba dalilin dalilin azaba dalilin wato abin da suka aikata na dalilin abin da suka aikata rayukan suka fada cikin azaba dalilin abin da suka aikata lahum sharabun min hamim suna da wani abin sha na ruwan zafi suna da wani abin sha na ruwan zafi idan an je su ɗan wuta ruwan da suke sha na zafi ne ma'un wato balaga da hayatul harara ruwa ne wanda ya kai matukan wato kula domin Allah ya ce wa in ta cikin zuwa ta yi ko wa ya taji su yubatu bi ma'in kalmuhu yasuru wudu bi kakkara wa ha mutabaqa in ce ruwa sai baka mana da ruwa sai baka mana da ruwa to sai a goma ya wuta da wani ruwa an gane yubatu bi ma'in shake mace da wani ruwa kalmuhu yadda ka san yana zabarbaka kamar kwalta da wuta haka yake zabarbaka kamar man gilo eh tafasacce an gane ba kalbuhul yace rozu wai haka haka za a sha kafin a kai abin shan a baki fatan fatan fatan hukka ta ta fada cikin ruwan fata na na na saboda bana'in ruwan sai fata ta zazzalo ta fada cikin ruwan yace rozu Allah da kansa yake yi shekara wannan abin sha yayi muni wa sa'ad murtafaqa subhanallah to kaga kaga lahu sharabun min hadiri ke wa azabun alim Allah raba mu da wuta wa azabun alim suna da wata irin azaba mai radadi bima kanu yakfuruna dalilin kafircewa na'am kula da dawo قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على آثارنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له
من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله الذي سعوده الشياطين ذي الأن حيران له أصحاب يدخونه إلى الهدى أيتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين آه الله سبحانه وتعالى يقول كجامس يا رسول الله أنا دعوه أنا دعوه yanzu ni ana abudu na bauta ma min dunillahi wanda ba Allah ba ma la yanfauna abunda ba za su amfana da mu bi ibadati da gotarsa ba gunki ya taba ba wani amfani wala azuruna ba ta iya cutar da wanda tarkiya in ban bauta musu ba gunki ba iya cutar da kowa ba wani raddu sannan a maida mu ala aqidina wato mu koma inda wato wai narji'u mushriki ne kenan mu koma muna kafirai ba da ina da Allah bayan yanzu Allah ya shirya da mu kuna so mu koma kuma mu raddu ala aqabina mu zo mu rida kada da ta wani shahadin ku koma kamar wanda shaytanu suka rinjaya da shi suka bashe shi fil ard abayan kasa hayaran yana imo mutu hanyar la ya gari aina yazo eh yana cikin daji cikin iya imo ce cikin kasa da kana zai je ba kuma ga shi da hu ashabu yana da abokan tafiya ruqa yad'unahu ila zakka malam zo ga hanya zo ga hanya ya dubu kare su shiga da shayya wai kullu lahu itina itina an gane suna ga zo mana zo mana an gane ina bala ya jibo ba zai an samu su ba sai a daga karshe da je halaka to kamar irin wannan kul ka ga ya mu ga shi inna hudan lahi shiriyar Allah allazi huwa al-islam huwa al-huda ita a shiriya wa ma adahu dalal duk abin da ba wato addinin musulunci ba to kaka ne eh wa mulina an umarce mu lin sulima mu ni kauya eh bi annu sulima rabbil alamin ga ubangijin talikai na'am
wa ana aqimu as-salata wattaqun wa huwa alladhi ilayhi tushrun wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير نعم وعلى أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تنشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير آه الله سبحانه وتعالى شيء وعلى أقيموا الصلاة kaga wa umirna lil muslima li rabbil alamin to kaga tauhidi kenan to me ke riwa tauhidi ba sai sallah ba da ba arkanul islam guda biyar ne buniyal islam ala hamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salam wa ita'iz zakat wa hajjul bayt wa nisa ilayhi sabila sune arkanul islam guda biyar in ka ce ba daya baka yarda da daya ba to ka fita musulunci to da haka ya ce an umurce mu da mu ni kauya zuwa ga ubangijin talikai wa ana aqimus salata sannan mu tsaye da sallah mu tsaye da sallah musulunci baya fita ba sallah babu yadda za a kaza musulmin kwarai sai kana sallah idan ba sallah a ba musulunci ai ai shine bambancin tsakanin mu da waɗanda ba musulmai ba bai yiwa kana musulmi ka ce baka sallah to kaga duk irin duk irin mukamin da za a hau ba a iya hawan shi ba sallah kuma idan muka duba tarihi sira amma kuma don sira na manzo Allah manzo Allah zai sallar yana cikin ciwo ba yana cikin lalura wato ciwo na karshe na wanda daga shi bai abin nan ba bai ƙara wani kwanciya wani ciwo ba sai sai tafiya zuwa ga Allah amma yana kwance cikin wannan ciwon ya dafa kafadun sahabbansa guda biyu suka suka kawo shi aka aka kawo shi masallaci saboda muhimmancin sallah a duba gani jama'a saboda mahimmancin sallah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wani darasi kwarai da gaske sai dai in karatu ka je kai ba kuma sannan duk lokacin da abu ya tsaye tsananta gare shi to kan ta da sallah ne idan na bari mu annabi tsani shi ta da sallah sai kama sallah ya kama sallah ya kama sallah har sai hankali shi zuciyar shi ta ta kwanta kowane abu ta da hankali sai ta da sallah sannan kiyamun laili da ya fara yi sai da kafafuwan shi suka suka kukumbure saboda sallah za su fashe sai da Aisha ta ce Rasul Aisha aka fara saka ba da an karbu zulka laka kana wahala bayan an ce ne ga zira laka Allahu ma ta kaddama min zambika wa ma ta akhara abinda kai in ma kai an yaje wanda za ka yi in ma za ka yi an yaje sai ce Aisha afala akun abdan shakura ba zan zan ba mai godiya ba wannan ibada godiya nake ma Allah to annabi kenan fa manzo Allah kenan to kai da kake kafin shi baka kai matsayin sahabi ba bare tabi'i bare tabi'u tabi'ina don kace ba ka sallah ila musulunci ka ba magana da rika ake ko bai ba ai magana da rika ko bai ba kai wajen bakwa dan gidan imani ne ko amma amma sallah tun a gidan islama in ba sallah kuma ai musulunci ba shi ne kodai as-salatu imaduddin man aqamaha faqad aqama din ومن هدمها ko man taraka faqad hadama ce ko ba ka nan yake ita ce ita ce tinshiki na addini duk matsayin da Allah zai baka ce kana sallah a addini ba nake miki kuma duk mutum kowaye mutum kowaye ko tashi sama yake saboda wilaya idan aka ce wali ne na kace to inda zaka fara auna shi wajen sallah ne idan yana wasa da sallah ba wali bane shi zai a ƙwarar kuwa an da kaga yana wasa da sallah a halararsa wallahi ke dani ba wali bane nan ne nan ne ma'auni na farko a shari'a sallah ita ce ma'auni na farko a shari'a da ake auna mutum a shari'ance to idan ka ga bai kula da ita ba to akwai shagarci tare da shi sannan idan aka je lahira magana ya ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah idan aka je lahira fayil din sallah za a fara za a fara bincikawa da an ga fayil din sallah ya yi kyau nan sai a ce go go go go tafi wuce wuce wuce amma in aka ga fayil din sallah akwai faki faki da kiwatuwa da wuri-wuri sai a ce kai malam fak gara faki akwai maganganu kamar sauke gaba kasa bel ba to kaga dan dan din zai zai jawo na abu karshe daga bar sai a ce na lashi ina kaza ina ka an dinga ba kenan a ba kenan ya ganka da bar to tun daga ran zai ce go eh ka fara din sallah in yi kyau to bincike sai zo da sauki amma wallahi in fara din ka kake sallah ka ba kyau ka je don Allah to akwai matsala Allah sawa akwai matsala to da haka sai da sallah sallah tana da cikin abubuwa ba su girma wallah mushahul islam ana mai aiki an yi aikin ido an yi ɗaya za a yi ɗaya lokacin sallah ya ta fara shi an yi sallah sallah da shi gaba da aiki ido saboda girmama sallah saboda girmama sallah yassin nan naka din eh saboda girmama sallah yace a saurara sai an gama sallah kuma dama shi tun ya riga bari wa kana ilahi nafsi da'a la ura amilu ila ma laysa bi shar'i da'iba yakin haka ko yace ubangiji ya ce nafsi la la ura ba gani na amilu na karkata ila ma laysa bi shar'i da'iba ga abinda wato bi halatta ba shara to abinda shara ba sai da shi ba ni Ibrahim ya yace ba da wajen to mu ma ba wajen saboda haka a tsaye da sallah a tsaye da sallah waƙi musalata ta yi shamu mulke mu tsaye da sallah wata kuhu kuji tsoron Allah eh huwa allazi ilayhi tusharun shine ko za a tara ku a gaban shi za a tara ku gaban Allah ranar kiyama eh tabo na yawan kiyama ne hisab za ku taru wato ranar kiyama ko kuma tabo da za a tara ku ranar kiyama ne hisab ne hisab wa huwa allazi khalaqa samawati wal ardi bil haqq Allah nan fa sifan shi ne har yanzu shi ne sarkin da halitta san mai da kasai bil haqqi da gaskiya eh mulikan da gaskiya eh wa kurtuna yawma yaqulu lokacin da Allah ke ce ma abu kun kasance fa yaqulu sai kasance eh inna ma qawluna bi shay'in an idza aradna an naqula lahu to Allah ya rufe abu sai ce ma abu kun to wannan malaman tauhidi suka ce saboda hankalin kai dauka ne ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah sai ya ce ma abu kun san bai zama a kai a kai amma dai kai saboda hankalinka ya dauka sai sa aka ce ma yakan ce ma abu kun a larabce ba kalmar da ta fi sauƙin faɗi kamar kun kun kun kun eh ka fi kun sauƙin faɗi ko da za ta yakan ce ma abu kun to bai ce ma kun ɗin in yi nufin abu kawai abun sai ya zama haka ya ka abu haka Allah yake da ya nufin jima da wata wuri kawai in ya nufin abu kawai fa ya kunu ba sai ya ce kun ba amma saboda akwai adawa akwai hasara akwai yi nabul nabul ne wani za ka zo farko ka ji Allah hoke nan Allah bai ɗauki da mutane a hankali bare dai Allah hoke nan ba to ka ɗauki mutum ka kai shi ƙolon ruwa sai faɗo eh wani mataki sai an da hankali ake yi hankali a hankali wani nabul ɗin musulunci yake eh to kana mai magana akan magana akan ihsani ne zai fahimta ai bai sabon da zai bi yanzu mutumin da dan primary a kawo mai irin maganganu irin ilimi na yan jami'a don Allah me zai fahimta a wajen sai dai ka zama surutu daga daji da sauri malam ya zo da ya ɗan surutu ya wuce ya yi a kashe wani kuwa ya yi ya yi surutu ya wuce don da ba na da kuyi wani an wuce jeji to kaga Allah kenan yace muka ji wato yakan ce ba abu kun fa yakun zalika shayhu yawmal qiyamah yaqulu la hal taqumu fa yaquluna zai ce ba ni ka duka tashi kowa zai tashi qawlu al-haq insha Allah da gaskiya kenan as-sidq al-waqi la mahala babu kokon walahu al-mulku mulki ran nan shike ya koma ga Allah ba shi da yawma yunfaw fi surrat la yuhura qahu al-qarn nafatu thaniya hura na biyu min israfil abaki israfil an gane ko la malaku fi ligairi an gane babu wani mulki la mulku ne fi ligairi babu wani mulki ga wani ga wani Allah ran nan tunda Allah da kansa zai ce limanil mulkul yawma sai ba da nufi sai a shiru sai da ce to lillahi wahidin ba ga mulki da nufi shi Allah alimul gaibi shine masanin gaibi wacce hadisi da abin da yake tsari ma gaba wa ma shuhida wa huwa hakim Allah shine bari mai hikima shi halka cewa lita fakhadiru masani eh yibadin al-ashya da cikin abubuwa kazahir haka ba bayani su ila ar-rasul an tambaye wa zuwa Allah take masur wai wannan suru din da Allah ya fara sa fil suri me suru din kana sai manzo Allah ya ce qarnu wani qaho ne qarnu wani qaho halaka Allah ta'ala Allah halice shi qabla an yahluqa samawati wal ard kafin Allah ya halice sama da ƙasa da alfai amin da shekara dubu biyu in ji annabi ba kafin Allah ya sama da ƙasa da shekara dubu biyu ba haka ne ji annabi ba ina fata an gane shi mun ga Allah halittar sa sai da Ali dan Abi Talib yace kafin a halicci halitta da shekara dubu ɗari shida da dubu ashirin da dubu hudu kafin Allah ya halicci wata halitta hasken annabi da nan haske na annabi shine karja akun min Allah nurun wa kitabun mubin kuma wannan shekarun ayyamu rabbi ne ba ayyamu duniya ba wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin min ba ai lokacin ba duniya ba na duniya to shi ne annabi yake wato an hadishi wannan kaho kafin ai sama da ƙasa da shekara dubu biyu wato yin suƙuba yana da wata kofa shi kahon akwai kofa tare da shi kullu ruhin min dalil hayawana duk wani ruhi da dukkan dabba dukkan halittar da Allah ne an gane wannan akwai wannan yana da kofa kowane mutum yana da kofar ruhinsa a cikin wannan kafar idan arada Allah in kira hada hal idan Allah ya nufi karar da wannan halitta duka ya amuru da mala shi Allah ya umarci wannan malaika jinnabi yake hura eh dusur ya hura da ba ta hannun hannunsa Isra'ilu yana hannunsa hayan ko dusur sai hura to shi ne Allah ya ce in ya hura nan fa fa zai amantu samawati wa man fil ard eh wato hurawa na ɗaya kenan duk waɗanda ke sama da ƙasa duka za su hirgice baki ɗaya kuma duk za a mutu duka sai a mutu zaf daga nan fa yafa wasaniya sai ai hura na biyu kuma haka in kamar duk samawati wa rabbil illa man sha Allah eh wato in aka yi hura na ɗaya na hirgici ne wannan duk za a hirgice sannan hura na biyu duk za a mutu baki ɗaya illa man sha Allah fa yafa wasanita sai hura na uku kuma fa yu'atillahu kullu man qad mata shi Allah ya tada duk wanda ya mutu kuma da wannan hura ta uku annaba ta hakika ta na fasani shehu shehu hura da ta hakika guda biyu aka sani akwai da masu sa'a wato hura ta mutuwa allazi ya mutu fi jami'il halayi wa bangare ko wanda duk halitta dan ya hura haka da yana hurawa zai ce ayyuhal arwahu mutu ya ku rayuka duk ku mutu kowa sai ya mutu kowa zai mutu a lokacin to sannan sai hura ta biyu na fatul ba'ata ake ce mata ita kuma hura ta tashi idan ya hura tsakanin da shekara arba'in ne in ya hura zai ce ayyuhal arwahu qumu kuma duk sai a tashi shekara arba'in ne tsakani qala rasul ma bai da kafiri wanda ya ce tsakanin hura da hura an gane arba'una shekara arba'in ne ila da abi huraira abi huraira da yake da yazo da wannan ruwaya wannan wannan hadisi sai aka ce bashi arba'una sana qala abaiti ila arba'una yawman qala abaiti yani aba an tafsiri saboda shi babu Allah yake arba'una kawai dan manzo Allah yake tsakanin hura ta daya da hura ta biyu arba'una sai ya shiru da abu huraira yazo yana bada yana bada labari shaka ce miki abu huraira wai annabi yana nufin shekara arba'in ne tsakanin hura da hura ya ce naƙe da faɗi a kwana arba'in ne ya ce naƙi me yasa a ce nima mai gida bai faɗi ba tunda shugaba bai ce kwaiwani ya zai ce wani abu arba'u ne ya ce nima na ce arba'u na in ji abu abu hurera shi ne rawi da wannan hadisi ne ya ce arba'u ne ya ce nima na ce arba'u na na ce a hadis da biyu a hadis shahani wannan bilil buhari an abi hurera radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي مزانا يتي ما بين نفحتين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبيت إيه قال أربعون سنة قال أبيت قال أربعون شهرا قال أبيت قال لي ويبلى كل شيء من الإنس إلا أجب زمجه كون أبو كون أبو زي زي زي رزقه لكي تكين الأدم سيدي جنب واتو أغب جنب واتو وانا الكشن أشيكي مقرنبل kwarangwala ake ce mishi shi wannan kashi wanda yake shine kashin bayan mutum har zuwa kwakwalwarsa to shi ne a nan duka duka wannan kwarangwal din Allah ke tarkibin halitta kuma eh shi ne shi bai rudewa shi kwarangwal bai rudewa an gane shi ne ajabu zanabu din shi ya kama ta ajis ajisa shi ne Allah ke tarkibin halitta haka yazo a cikin sahih buhari kitabu tafsir alquran babu qawluhu ta'ala wa nusiya fi suri na'am to ka gani abu hurairah ya ke da fadi shi bai ce shekara arba'in ba dai ya ce shugaba ma bai ce ba in kana arba'una sana in shekara arba'in ne ko arba'una sharan wata arba'in au arba'una yamma ko kwana arba'in wallahu a'ala idan bi da turi idan aka yi hura a kaho hatta ma da jami'ul halayi har dukkan halitta suka mutu to ya kuna arba'una wato za su wanzu arba'una da yamma sai sun shekara arba'in suna bacci tanzaru alaihim sama wato sama za ta yi ruwa kuma ruwan nan ma umani wani ruwa ne fari mai yauki kamar ruwan mani zai ta zuba daga sama sai ta zuba fayan batuna an gane sannan sai mutane su ta tsira tambuta a ta zo jikin sai ta tsira su sirkar mudda a wannan lokaci hatta idan da saniya idan kai hura na biyu kuma ko isu sai ta da kowa fada hada ya kuluna a lokacin da suka ta ya waina na man ba asana min markadina wai wai ya kai can mu wani ne ya tada mu daga baccin mu wai suna ganin bacci suke aka tada a ce lokaci yayi eh illa man sha Allah sai haji tafsiru wa adhurul ayn an ce su matan aljanna ko ko mala'iku guda hudun nan da jibrilu da mika'ilu da isra'ilu da azra'ilu ko ma'ashiru man ya mutu sune karshen mutuwa duka kwarai kuwa sune karshen mutuwa duka a ko iblis ai cewa ya rabbi azurni ila yawmi yub'athunakum ko ila yawmi waqtul ma'lum to ai da lokaci yazo shike da huran nan ta zo ranar mutuwa to ai ai ai ai sai da aka ta wato kaka kaka da shi an ce da shi shi shi azra'ilu tsaye ta buri da da gane lokaci ya za a karɓai da ya buga sai da ya je bangon gabas ta kalle ce zai dawo ya buga yamma ya buga ga sai ya sama ya kace ko da zai da zai dawo kuma ran na ta dauke ake ka ba dauke da shi sai da yaje bisa kabarin Annabi Adamu ya ya sa ya sa goshi shi su da Allah ce wai wai yace gashi yana yan tiyago yace a ce la wuri ya kuri ai to aka ɗauki ransa a wannan lokaci to sannan da da da da da jibrilu eh shi mu da in san ma aminu din nan komandan mala'iku shi ma zai tafi mutuwa bala'i ce kai eh kowa sai ya bar sai ya tafi eh shugaban mala'iku ya tafi da ai shugaban halitta Allah ba shi to sannan sai sai sai sai Isra'il mai hudan kahon shi kai shi bare kwa shi ma za a za a buge shi eh sannan sai Azra'il mutuwar kanta za ta mutu eh mutuwar kanta za ta tafi eh kullu nafsin za'iqatul maut eh shi za a ce kullu nafsin eh nafsu guda ɗaya ce kuma wani hasbi da kuma zaru wannan nan kudin masu daga cikin wata da kudin a kan da farko cikin kan da kudin wani hajji da kuma lahu nafsa ai ka gaba da daga cikin kullu nafsin ba ku kana ce kullu nafsin dukkan rai za'iqatul maut za ta dan mutuwa to amma ce sai muka ji wata nafsu kuma da ta fita nan to Allah ya ce wani hajji da kuma lahu nafsa Allah na tsoratar da ku shi kansa ku ji tsoron ba wannan nafsu kan ai ba ta shiga kan ba wata ji ga nabi a bai mutuwa ce Allah Allah bai mutuwa a shi kadai ne bai mutuwa amma kowa zai mutu na to kaga kenan eh kai da lafiya an gare shari'a idan aka yi hura na biyu wa hada bada bada ba'sin nabi bayan ta da manzon Allah da zan da ce ana awwalu man tashaqqa anhu al-ardu ni ne farko wanda ƙasa za ta fara tsagewa duk duniya ne zai fara fita in annabi ya fita fassawa jalisin zai dide ta a zaune ya ce fa ukan limu ababakar fa ya kuma fa ukan limu umar fa ya kuma maza ne ce na fito ƙasa ta buɗe na fito a kabari sai ce abubakar sai ya ansa mai shi ma sai tashi sai ce na umaru sai ya ansa shi ma sai tashi sai ne zaune muna jiran su jibril su zo to shi ne farko wanda zai fito idan arada Allah an yaba su da ne halayi idan Allah ya zai tare dukkan halitta ya rusala jibril shi Allah ya aiki jibril wa hadimul jannati da mai hidima a aljanna wa bura da buraka wanda annabi zai hauta aljanna wa hudabu ma'ahu da masu hidima tare da waɗannan mala'iku manzo Allah ya ce atuni sai Allah ya ce musu atuni da habibi sai jibril ku je ku ɗauko min masoyi da ina son ganin shi a yau ku ɗauko ni shi a zo arafa til kiyama ku ɗauko ni so ina haza yawmul kiyama hayarin nuna suna tafiya sai su bace ya kono da jibril an kan nabi eh ta'rifu dariqal madina kai kasan ne madina kai kai zuwa madina an ce ya kuka muku ce sai hanya ta fita la'annaka taradat ilaiha kathiran taradat ilaiha ne mai kagugu da yawa da yawa madina fa yaqudahu jibril ila buqati rasul jibril sai masa jagora zuwa inda annabi fayuki zuna nabi za su ta da annabi su farkar da shi waya ka tuna hu shi mai shi mai su sa mai kayan ado na sutura an gane shi ma annabi ado wayar ka guda bata hu sai ya hau wannan dabba ta ce buraka ta aljanna wayar rabu ila Allah lokacin annabi zai fito dan Allah wa ba da zalika bayan haka ya fa su za a yi hudan ƙaho فيؤدي جميع هذا تقدر زمان لك كما صار ويشر الى المعاشر شيء شيء احد كما اوريدي شيء ما الله يا رجا يا جو جمع سوي كاكدا الله da duk wanda zai zo zai iska annabi a wajen ne eh shi a zo a haɗu gaban Allah wata ya ce hadisi fatu wa shafa'a bi dole shi wace nan gaba hadisi yake ko zai zo insha Allah wai kala Ibrahim وإذ قال إبراهيم لأبيه هذا أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين نعم وإذ قال إبراهيم لأبيه هذا أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين الله يشهد يلا مش كيسا كما كان إبراهيم شنا يا رسول الله إذ قال إبراهيم لأبيه آذرا shi alkur'ani ya saba faɗin kanan uba a ce mai uba wan uba a ce mai uba can ma da ya gaya mai yaƙo wata bi a ne millata aba'ika eh isma'ila ko wa ishaqa wa yaqub ka bi addinin iyayenka Isma'ila da Ishaqa kuma Isma'ila nan ba baban shi bane Ishaqa ne babansa to kaga amma ka ce duka iyayenka a ba ita Allah yake saboda ka Qur'ani yakan faɗi wan uba uba kanan uba uba to azar din nan an tambayi maulan mu kyautu jani Allah kara mishi yarda aka ce wane ne baban Ibrahim Azar ya haifi Ibrahim yace Ibrahim Azar ba shi haife ba sunan babansa Tarihu Tarihu Tarihu eh wa ismuhu Tarihu ka gani ma ga yau wa ismuhu Tarihu sunan babansa Tarihu inji Shehu Tijani sadaka a iyayen manzon Allah kakab ba mai bautar gunki to Azar kawai har ma tsere gunki yake eh ba ba mutan ba eh Allah yake yi da kai to saboda haka saboda haka manzo Allah kuma iyayen sa yake tun daga tun da aka fako hakke na tun daga tun daga Adamu har ya zuwa babana Abdullahi yace babu safahin jahiliya a cikin su kullu halika eh ba mazinaci ba mazinaciya ba mushriki ba mushrika ba mushrika a cikin iyayena ba ki dayan su dukkan su mutanen kirki saboda haka ce kaga in ka in aka ce Adam baban Ibrahim ne to alaka da wacce magana da manzo Allah ya fadi ko da yake akwai malami da ya mafita yace lokacin da in ma an samu wani baban annabi ya bauta ba gunki to lokacin hasken manzon Allah bai riga ya shige shi ba fatawar da ya bada ke shi lokacin hasken da shigo ba na ga wannan fatawar shi ma na wani malin to ala yi halin dai annabi ibrahim ya tashi wajen azar ne ko da ba shi a jefi dai qur'ani ya ce babansa ne eh to sai zo yana mai yana mai wa'azi ya ce ya baba na a tattakhidhu asnama aliha yanzu kuna rikon goma ka su zama su ne allah istibhamu tawbihin ne wannan na urus da lamari na zargi ne haba baba yaya za ku riƙi gumaka su zama su ne Allah inni araka baba ina ganin ka fa wa qaumuka da mutanen ka fi dalalin mubin kuna cikin bata ba bayyana domin can da yazo a cikin suratul maryam ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam yati fattabi ya ahadika siratal sawiya ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani ishiya ya abati haka yace mai cikin mulaqaba har baban yace ya ibrahim la illam tantahi la'arjumannak wahjurni majiya in baka bari ba in baka bar man wannan wa'azin ba wallahi zan jefe ka ka aurace mana madiyan zamani mai tsawo kan kare ganin ka sai ce salamun alaik fa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hasiya yake aminci gare ka ka gani fa shi yasa wato biyayya ga iyaye ko da mushrikai ne wajibi babanka ko mushriki ne ka bi shi domin babanka kana takabar cewa wai shi ba ba mai imani bane kai musulmi shi ba musulmi ba to wallahi ka saba mai abu amana na duniya ka saba mai zai mu je gona ka ce ba ka zuwa ka shiga uku wallahi duk musuluncin ka zaka zaka samu matsala abu ɗaya ne kawai zo mu je shoci ka ce ba ka zuwa la da atali mahalukin ti da saba ma Allah ne karkaje amma zo mu je zabi bunga wata gona ta can shi ya je ka kuma ko kuje ana aiki lokacin sallah yayin kai kai sallar ka wannan kuje amma kar ka yadda kace ba za ka bi babanka ba a mu'amala ta duniya to kai haka to fa Allah Allah fa ba zai kyale ka ba a kware kuwa kware kuwa to da haka a cikin kwaliki da annabawa kowane lokaci Allah yana faɗin labarin wani annabi da abubuwa da yake na kirki sai ka ga to barar duwa da dai wa barar duwa da dai mai iyayya mai iyaye sadaka din iyaye ba karamin abu bane Sanar Ibrahim yayi ta magana da shi cikin muladafa cikin lautatawa eh yace ni inni araka eh baba ina ganin ka wako maka da kai da mutanen ka fi dalalin mudin a cikin bata daga barin gaskiya ko kasar mabayyaniya Ibrahim yukallimu abahu azar yanhahu an ibadati al-asnam yana hana shi bautan guba وهذا ينادي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه annabahu Allah fi aslabil mujrimin wannan baya kora zanta annabi da yake cewa wai Allah ya ji jiyar da shi a cikin tsako tsako tsako tsako na mu'minai tun daga Adamu ila Shifi ila Ibrahim ila Isma'il ila Adnan ila Abdullahi wa Alina eh ma wulida min sifa kuma da ce ba a haife ni cikin zina ba ban min nikahin sahih an haife daga na fito daga aure ne inda kake sannan Adam da Abbas Abdullah bin Abbas shi ma ya faɗa ana yace katabtu lin nabi sallallahu alaihi wasallam hamsa mi'ajat na rubuta da hannuna inji Abdullah bin Abbas da hannuna salsala ta annabi shi da na rubuta kakannin annabi guda 500 inji Abdullah bin Abbas kakanni guda ɗari biyar amma ba da aika dinin kufra ban ga kafirci ba a ciki ba kafiri ɗaya kakannin annabi yace na rubuta guda ɗari biyar da hannuna in ji abdullahi bin abbas sirrin sahaba to kaga a ce a ce kenan cikin iyayen annabi ba ba ba wani mutumin banza babu a kiyaye taɓa janibin annabi babu yadda za a yi allah ya zaɓi annabi a ce kuma ya kasa zaɓen mai iyaye zai yiwu ba zai yiwu ba Allah ce ba fa abin da yake so kamar Annabi Muhammad to kuma sai ya zama an samu mai wasu iyaye marasa kirki ba zai yi ba Imam Shiri ne yace haballahu an-nabiyya mazida fadli ala fadli wa kana bihi ra'ufa fa ahya ummuhu wa kaza abahu li imanin bihi fadlan azima fa kallim fal qadiru bi za qadiru wa in kana al-hadithu bihi da'ifa yace Allah ya ma annabi baiwa akan baiwa dama zan mai rangwame ga annabi ya raya babansa da mamansa sun imani da shi rana daya yace malam ka sallama akan wannan zuci an gane ganin bar kadiru da za kadiru mai iko akan haka yana da iko haka kuma yayi ba shi bane Allah to yayi haka to in ka da hadisi da hizo ifa ko da yake ana ta hadisi da ifi ne to hadisi da ifi ne Allah ma da ifi ne na'am to yayi iyaka wanda ya rage maka sallama in kuma baka yi ma annabi kyakkyawan zato ba duk duniya ko ba ma annabi kyakkyawan zato duk duniya kuma wani uba uban waye kuma za a yi wa kyakkyawan zato ina da ce da mu da ruhu da hayar to shi ko shi ne ma jagoran mu ne to in ba a mai kyakkyawan zato ga iyayensa ba to wallahi ba kyakkyawan zato saboda haka mu dai muna tare da wannan magana ko da hadisi da izi ne muna tare da hadisi wannan magana ɗan bisa ɗan suna ka iyayen manzon Allah mutane kirki na to shine yace wa hada yunadi na'am ah Adam da Abbas ko yace na rubuta iyayen annabi guda 500 babu kafiri guda daya eh an gane kai bai tafi ba hada ba kawai himin durati Ibrahim wa Ibrahim ya kula hada labi to ya haka da yu alhali shi ba wala da cikin durar annabi Ibrahim shi kuma annabi Ibrahim ya kula hada li abi yana faɗi ma babansa haka to ujiba ga ajwa rafi shi aka bada ansa da wata ansa ajabar ulama malamai sun bada ansa ana hadihi isma wannan tsari ta kau tana aukuwa ne ajdadin nabi ta aukuwa ga kakannin annabi to kaji abin da nake nake wato ma da nurun nabi fi asalajin muddin harshen annabi na cikin tsakan to wannan kakan ba zai bauta ma gunki ba amma nan kira hasken na annabi eh wala kowane kowane abu na iya faruwa amma muddin hasken manzon Allah dai yana nan a'a amma idan ka kala nur in wannan haske in ta kale fa da zalika ka adin hanze ko ba daidai da kowa kawai janar kowa zai zo ko cikin hasawa kowa da kowa ida wa ana shi da ma kana ya abudul asnam shi azar wai lokacin da yake gusan gumaka kana nur wannan haske na manzo Allah kadin ta ala ila Ibrahim ya riga ya intikali a jikin sa ya koma wajen Ibrahim wa hada jawabu ghairu marji to yake to ni wannan jawabin zai ba mu yadda da shi ba sai da shi wani wal qur'an yu'ayyidu kauna ajdadu nabi muslimi daga qur'ani ya karfafa ya karfafa kasancewar kakannin annabi ba shi da su musulmi ne bi kaulihi da qur'ani yace wa tuqallibu ka fi sajidina juyawa kashin masu sujada masu sujada masu sujada ai fi asrabul musalli da ko cikin tsaban masu sallah a hasan ma ubi wannan shine mafi kyan wato jawabi shi zalika ma ajabu bihi shaykhuna an gane abin da shehu shehu jari ya bada ya bada amsa kada yace adal ammu ammu ibrahim yace yayan yayan baban ibrahim shi adal wa fasahatul qur'an su bi hada fasahul qur'an yake bada wannan al-insan abuhu alladhi waladahu la yaqulu lahu abi qur'ani baban da wanda ya haifi mutum bai cewa babana ya kulu an gane ko eh zai cewa babana wani sai zai ce babana kuma ko kai ma haka kake zuwa hausance wannan al'adar qur'ani ne bahaushe dauka eh sunan babanka muhammadu misali amma akwai kanin shi lawan akwai yayan shi sani dukkan su kana iya faɗo ina za ka bada zai gidan baba baba sani ne amma tsakani da Allah za ka ga babanka ka ce baba muhammadu eh to in to ne za ka gane cewa shi haife ka ba za ka faɗi sunan ba amma zan je gidan baba na lawan a zan je gidan baba sani amma muhammadu da ya haife ka ya ya baba baba na kenan to baban ka wa sai ka faɗi shi ba to kaga wannan al'adam al'adamu ne to haka qur'ani yake iz qala ibrahim li abihi azara ba kiyaye wa yake tun daga suna ya fito da kace iz qala ibrahim li abihi kawai sai shiru to shi ya hoke tun da suna bai fito ba kama iz qala li abihi wa azara to irin wannan irin wannan yake aramu eh tun da tun daga suna ya fito fasaha ne na qur'ani wannan fasaha qur'ani sai da ya kula ya kula lahu abi fulani baba na wani ha sai da ya kula abi faqat sai baba na kawai wai da kila abi fulani ma min am hanni ne yayin uba ne amma ba uba bane alhamdulillah lokaci da ya riga ya nuna alhamdulillah kurakurai da muka yi a cikin Allah shi yaro a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada mai ba mu lafiya zaman lafiya lafiya ma lafiya imani lafiya mutunci lafiya kasar shi wanda ya ɗauki nauyin wannan karatu Allah ya saka masa ya lafiya Allah biya bukatunsa gidan rediyo yanzu Allah ya ƙara ɗaukaka mai kasa Allah biya bukatunsu a kula ƙauri haka واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات لو كان غفارا فاتحه مع الصلاه الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله